أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to ‘yan uwa eh, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya da wanda bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe a wannan jerin darussa da muke gabatarwa wato mai taken alfawa'id al-mustafada min al-ayat ko آه، الاستنباطات من خلال الآيات القرآن الكريم وكما التأملات في الآيات القرآنية نعم
mun gabatar da karatu akan bangarori wasu ayoyi na alkur'ani mai girma kuma yanzu muna cikin suratul baqara har mun kawo wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala آه، wa ma anfaqtu min nafaqatin nan ne za mu tashi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu آمين a cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya آمين muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wannan aya idan muka duba alaƙata da ayoyi idan muka duba cikin wato at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da yake a wannan bangare ya samu dacewa kwarai da gaske ya nuna cewa kamar matsayin tadhil ne ina fata an fahimce ni wato tana matsayin kamar eh, cikon bayani domin eh, cikon bayani ne game da cewa babu wata ciyarwa wadda mutum zai yi face Allah subhanahu wa ta'ala ya san da ita ba sani ko mun fahimta ba saboda an yi zancen ciyarwa cikin suratul baqara a ayoyi a bangarori daban-daban wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa mimma razaqnahum yunfiqun an gane ko نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخر الآية نعم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم نعم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض نعم duk dai zancen ciyarwa ne to duk ciyarwar da kai bayan an nuna maka yadda ake ciyarwa kuma an tsoratar da kai daga abin da zai bata maka aikinka kuma an kwadaitar da kai da yadda za ka yi aikinka samu garaɓasa mai yawa to wa ma anfaqtum min nafaqatin نعم sai an kai tadhil ma'ana an ka cike maganar duk abin da kun ka ciyar na ciyarwa aw nazartum min nazrin ibnu ashur ce idmaji ne akai in an ce idmaj kamar a sanya wani abu da cikin wani abu admaja yud- yudmiju idmajan ai adkhala yudkhilu idkhalan mithlu adghama yudghimu idghaman shi ma duk idkhali yake nufi Na'am.
an shigar da wani abu cikin wani abu ina fata ana fahimta ta نعم to eh, shi ibnu ashur haka yattahi amma idan muka duba cikin mushaf na darus sahaba an gane ko eh, na kasan misra su sun tafi cewa a'a wato wannan eh, su ba su ɗauke shi matsayin tazilin ma'ana su bayanin da suka kawo sai suka ce wa'idun ne lil munfiqin wa tahdidun ne lil zalimin ma'ana wagga aya tana matsayin tunda an ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha to sai an kai wa- alƙawali ga waɗanda suka yi don Allah aka yi kuma narko shine tahdidin ji malaman zauri narko tsoratarwa Na'am.
tahdidi da ha babba ne نعم sai aka tsoratarwa ga waɗanda suke suna ciyarwa ba don Allah ba ko suke yin zalunci suke ciyarwa ina fatan ana fahimta ta نعم
yawwa to wannan shine kenan nan mun samu ra'ayi guda biyu to in muka duba duka ba su ci karo da juna ba domin cewa kamar an cike hukuncin da cewa Allah ya san duk wanda ya ciyar kenan babu matsala cikon bayani ne sannan kuma in muka ɗauki shi a'a akwai alkawali cikin cikin wannan bayani sannan kuma akwai tsoratarwa mun fahimci wannan da kyau ko sai Allah ya ce wa malil zalimin min ansar azzalumai ba su da mai taimakon su ina fata an fahimci ni kenan wannan yake nuna waɗanda ba azzalumai ba to suna da masu taimakon su Allah subhanahu wataala zai taimake su duk wanda yake akan gaskiya Allah zai taimake shi ina fata an fahimta mafhumuhu kenan waɗanda ba azzalumai ba mutane nagari to suna da mai taimakon su su ne muminai su ne ba azzalimi ne banan ina fata an fahimci ni da kuma duk wanda yake azzalumi ne ko da musulmi ne to Allah ba zai taimake shi ba akan wannan zalunci ina fata ana fahimta ta yawwa to ayoyin da suke nuna kuma Allah zai taimaki masu gaskiya suna da yawa ina fata ana fahimta ta wala yansuran Allahu man yansuru inna Allah la qawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur ko ba haka nan bane إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أنقانيكو تونن كينا Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin karkashin wannan aya yake cewa wannan yake nuna cewa azzalumai ba su da mai taimakon su idan misali kuka samu sabani da mahaifinka a cikin mas'ala ta addini sai yayi hushi da kai ko ya zage ka ko ya tsine maka to wannan tsinuwar ba za ta tabbata ba domin in akan addini ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kamar da cikin hadisi ina fata an fahimce ni ana cewa mai ahlari ya ce shi ma mai ahlari cewa na yi hadisi ya ce hadisi na cikin musnad na imam ahmad an gane wannan ko to ma'ana dai azzalumi ba su da mai taimakon su don haka idan ka saba mahaifinka a cikin abin da shari'a ta yi umarni da shi to nan shikenan wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ko baka nan bane cikin suratul luqman wa in ja hadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma a cikin suratul ankabut ala cikin suratul suratul luqman li tushrika a cikin suratu wato al-ankabut wannan shi ne abin da malamai suka ce wa malil zalimin min ansar mun gane wannan ko azzalumai ba su da mai taimakon su an gane ko to ya kawo shi kuma malil zalimina min ansar kina ma ansarul lil zalimina jumla ce ismiya tufidu athubut to wannan kuma ya nuna duk abin da kacciyar Allah subhanahu wataala ya san da shi kinan babu wani abin tsoro sai Allah ce to in tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna basir in tubdu sadaqati ibnu ashur a cikin tafsirin sana at-tahrir wa tanwir yake cewa ita wannan aya kamar tana matsayin istinafun bayani ne istinafi ne na bayani kamar wata sabuwar magana ce amma tana bayanin wasu abubuwa da suka gabata bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi masu ciyarwa nau'i daban-daban ne daga cikin su alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas ina fata ana fahimta ta sannan kuma akwai wanda yake ciyar da abin da bai da kyau ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ko baka nan bane to tunda an yi zancen wannan kuma Allah ya san duk abin da za a ciyar wani zai isa tsammanin to in ka bayyana sadaka to kamar kayi riya ina fata ana fahimta tunda an ce Allah ya sani to tunda Allah ya sani kenan wannan mushirun littamim ya haɗe komai da komai kenan ba a buƙatar sai an bayyana ina fata ana fahimta ta sai Allah ce in tubdu sadaqati fa ni'ma in kun bayyana sadaka to yayi nan muna da ƙira'at daban-daban wato fani'in mahi idan muka duba an gane ko imam warsh da imam hafs da imam ibn kathir da kuma imam yaqub sun karanta fani'in mahi an gane ko to sannan kuma idan muka duba akwai ƙira'a fana'in mahi na'imma ba ni'imma ba ina fata ana fahimta ta wannan kuma idan muka duba ibn amir da kuma hamza da kisa'i da khalaf su karanta da wannan sannan kuma akwai kira'a fa ni'ma hi kira'a ce ta abu ja'far sannan kuma idan muka duba abu amr da qalun da shu'ba su suna da wajhu guda biyu akwai fa ni'ma hi wanda kamar yadda Abu Ja'far ya karanta sannan kuma suna suna da wani wajhu na ikhtilas da ake ce ma ikhtilas wato a yi amfani a faɗi harka amma ba dukanta ba ina fata ana fahimta ta almuhimmu wannan ikhtilafu dai na karantawa ba zai kawo tasiri a cikin ma'ana ba ban sani ko mun fahimta ba to in kun bayyana sadaka as-sadaqa in tubdu sadaqati sadaqa ta samu asali daga as-sidqu gaskiya domin wanda yake bada ta ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi kuma ya yarda cewa Allah zai bashi shi yasa ya bada abin shi ban sani ko mun fahimta ba daga nan an ka samu as-sidqu gaskiya mato daga gaskiya ta samu asali daga nan an ka samu sadaki domin yana gaskata cewa kana son mace da gaske domin mugu idan an ka ce kawo sadaki sai ya to manyi kaga ya nuna baya son mace da gaske ke an gane ko daga nan an ka samu sadiq shine aboki ina fata ana fahimta ta can sadaki wa atun nisa asadqatihinna nihla abin da ke nuna da gaske ne kuke son su sannan kuma can sadiq aboki ina fata an fahimce ni yawwa to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha in kun bayyana madalla da abin da ita wannan sadaka din wa in tukhfuha in kun ka boye ta wa tu'tuha al-fuqara kuka bada ta ga talakawa ma'ana waɗanda da dacin a ba su fa huwa khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku kenan wancan da in kun yana da kyau wancan kuma shine mafi alkhairi to sai malamai suka tattauna shin shine mafi alkhairi mutlaq ko ko dai a'a ba ko da yaushe ba shin boye sadaka ko da yaushe yafi yafi bayyana ta ko ko dai akwai lokacin da bayyanawar ta fi boyewa ba sai kuma fahimta ba to sai waɗansu malamai suka ce to ba mutlaq bane akwai lokacin da bayyanawar ta fi ɓoyewar an gane ko lissababin arid misali ya zamanto lokacin fitar da zakka ne to sai ka fitar don saboda masu kuɗi 'yan uwanka su ma su yi mi su fitar an gane ko za ka yi balaguro kuma wani yana da bukata idan yanzu mota za ka shiga ka ɗaga ga mutane sun kewaye ka in baka bashi ba wannan lalurar sai dai ya san inda zai yi to dole nan bayyana wa ta zan mi ta zan dole to nan bayyanawar sai zama to ta fitun da in baka boye na ba ba za ka bashi ba to kuma an samu matsala ban sani ko mun fahimta ba almuhimu dai malamai sun tattauna akan wannan mas'ala kin wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum anan muna da wato qira'o'i daban-daban yadda masu karantawa suka karanta idan muka duba anan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wato imam ibnu amir da kuma imam hafs sun karanta wayu kafiru sun yi ya'un kuma sun yi mata ra'un damma kenan shi Allah tunda an yi bayanin Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah ya alamu to shi Allah nan yu kafiru ankum yana wato kankare muku an gane ko to wannan kenan sannan idan muka duba a nan akwai imamu nafi ina fata an fahimci ni sannan kuma akwai imam abu ja'far akwai imam hamza akwai imam al-kisa'i akwai imam khalaf sun karanta wani kaf wato sun karanta da nunun ina fata an fahimci ni kenan sun karanta wani kafiru wa nukaffir ankum muna kankare muku kenan sun yi manunun domma tare da kuma yin sukuni to na wannan kira'a wa nukaffir ankum min sayyi'atikum muna kankare muku me yasa sai an kai mata sukuni saboda an hankalta ma asalin atafi akan jawabu ash-shart in tubdu sadaqati fa ni'mahi kaga fa ni'mahi ai jawabu ash-shart ne to inda fi'ili mudari'i ne dami da jazama za a yi mishi an gane ko to tunda yanzu jazma bata bayyana gare shi ba tunda jumla ce amma tana nan matsayin jazma an gane ko to sai an ka ce wa nukaffir ankum muna kankare muku sai zaman to atafina akan jumla wadda take fi mahallin jazmi ban sani ko mun fahimta ba to sannan kuma sauran qura sun karanta wa nukaffiru wa nukaffiru kenan sun yi ma nunun domma amma su sun yi ma ra'un domma kenan in ka diba su sun dace da imamu hafs da imamu ibn amir wajen mi wajen domma amma kuma sun saba musu wajen mi wajen nunun to su ko da sun ka ce wani kafiru da wanda ya ce wayu kafiru sai ya zamanto wato za ka kaddara huwa kenan fa huwa yukaffiru ko ko fa nahnu nukaffiru eh, mu muna kankarewa kenan sai ya zama tonan akwai abin da ake kira kira'a da ta ce wa nukaffiru ko wa nukaffir akwai iltifati cikin ta tunda an yi magana Allah subhanahu ta'ala da uslubil ghiyab tunda ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin sai aka ce fa inna Allah ba a ce fa na'lamuhu ba kenan da an yi iltifati ma'ana daga uslubul ghaiba an tashi zuwa ga uslubul khitab ban sani ko mun fahimta ba shine suke cima wato al-iltifat wa nukaffiru ankum min sayyiati wa yukaffiru ankum min sayyiatikum ko ba haka ba tunda mun faɗi akwai kuma wa nukaffiru ankum min sayyiatikum kuma akwai wa nukaffir ankum min sayyiatikum ina fata an fahimci ni to duka dai muna kankare muku sai Allah ce min sayyiatikum wagga min an yi sabani shin min tab'idiyya ce sashen zunubanku za mu shafe muku ko ku a'a min bayaniya ce dukkan zunubanku za mu sashi za mu kankare muku to irin wannan akwai cikin alkur'ani daban-daban ina fatan ana fahimta ta wajen suratu nuh إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم شم من تبعيدية تيساشي كوكو من ذنوبكم دكا ذنوبانكو تزمنتو بيانية أكوي ساباني سكن كادم مالم بي إنا فاتا أنفهم تيري سننكما قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى من ذنوبكم ساشن ذنوبانكو كوكو دكان ذنوبانكو مغانا تي ودا yake akwai sabani tsakankanin wato malamai na tafsiri kenan mun gane wannan ko to sai an ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani na ya zo mun ce basir ko ina ganin ai khabir na anan ko wallahi ba tabbata na basir ne khabir Allah masani na ga abinda wato kuke aikatawa masani na ko kuma mai bada labari ina fata an fahimci ni domin wanda ke baka labari ai ya sani bale balantana Allah da shi ba a sifanta ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa nan a kuma asalin alkhabar daga alkhabaru ne ƙasa ce ake kira alkhabar ƙasar da in ana noma ana juya ta to juya kasa wannan kasar da aka juya sai kira ta alkhabar saboda kamar abuna wanda a boye an yi an bayyana shi haka labari abin ne wanda a boye sai ya zamanto an bayyana shi ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce ni to wannan da anka ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani na ko mai baku labari sai malamai suka ce kinayatun anil jazai in Allah ya sani sannan kuma ya bamu labari to me ya saura sakamako tun da ba kawai sai a baka labari ba shi shikenan ta tsaya da bakin nan a'a sai an sakan ka maka sai su ce kinayatun an jaza eh yawwa wallahu bima ta'maluna khabir sai Allah subhanahu wa ta'ala ce laysa alayka hudahum ibnu ashur da yazo nan sai ce wato isti'nafi ne mu'tarid gittowa ne domin ana zancen ciyarwa kuma me kawo zancen shiryarwa i'tiradi ne ina fata ana fahimta ta to su kuma a cikin musaf na darus sahaba sun tafi cewa a'a shi wanga laisa alayka hudahum dalilin kawo shi ina fata ana fahimta ta saboda ciyarwa dan adam game da dukiya bai da kyau shi yasa kake ganin duk al'amarin da ya shafi dukiya malamai suke cewa Allah ne da kanshi yake rabo don ko annabawa mutane suna iya zagi saboda dukiya shi yasa har annabawa ana iya danganta su zuwa ga khiyana game da al'amarin dukiya shi yasa Allah cewa ma kana nabiyyin an yaghul ko an yughal wa man yaghlul yati bima ghalla yawm al-qiyamah kaga suna cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗewi makan shi wani abu ko munafikai ko kuma musulmi masu raunin imani ina fata ana fahimta ta to kaga kenan inda an ka zargi annabi game da sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da ya dauki wani abu cikin ganima in abin dukiya to kenan wa ba za a zarga ba a duniya shi yasa ake cewa in ka wuce sata ba ka wuce zargi ba ban sani ko mun fahimta ba shi yasa ma rabon dukiya Allah yake saukar da ayoyi kai tsaye yadda za a yi ganima Allah ya rabonta yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an gado Allah ya rabon shi da kansa ya kwadi usulkin sa gaba daya yusikumullahu fi auladikum tudda daga lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladhina ya'kuluna amwal al yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayuslawna sa'ira ko sayuslawna sa'ira an gane ko yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وإن آه، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الله أكبر قضية تفيئي الله يرربا تا نعم.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى وللتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم نعم ka gani Allah ya raba wallazina ja'u min ba'di ma har wanda sun ka zo cikin fai'i Allah ya haɗu yadda za a yi Na'am.
kin dan haka ya kamata mu fahimci cewa al'amarin dukiya na da hatsari kwarai da gaske mun gane wannan da kyau to madalla to shassa sai suka ce to saboda al'amarin dukiya na da wahala sai Allah ce laysa alayka hudahu an haɗu waɗanda ba su ciyarwa don Allah ina ganin nan ne Ibn Ashur ya kawo waɗancan wala tayammumul khabitha minhu da waɗance ne domin eh, waɗanda suke ciyarwa kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas don wala tayammumul khabitha minhu ina fata ana fahimta ta suna fusatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin bakin ciki sai Allah ce a'a laysa alayka hudahu kakka damu shirye su ba a gare ka take ba ina fata an fahimce ni Na'am.
to idan muka duba karkashin wannan aya a cikin littafin al-muharrar fi asbab nuzul al-qur'an al-karim Na'am.
doktora da aka rubuta a ƙasar Saudiya mujalladi biyu ne tana da muhimmanci kwarai da gaske da ita da al-isti'ab fi bayanil asbab ka san yadda ka tattaro su kuma ka san yadda za a hada ka'idodi don yin mu'amala da su da waɗanda sun ka inganta da waɗanda ba su inganta ba ko kuma da waɗanda za a hada ko ko in duk ba su inganta ba a san ba su inganta ba ala ayyati hal anan sai suka kawo asar daga ibnu abbas radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin asar kin yana cikin sunanun nasa'i ake nuna dalilin saukar wannan aya an gane ko kamar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanu yakrahuna sun kasance suna kyama an yardahu radaha shine dan yayyafawa ma'ana su dan ibnu abu na duke su su bayar li ansiba'ihim daga yan uwansu daga nasabni minal mushrikina na daga mushrikai fa sa'alu sai sun ka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farakhada lahum an gane ko ma'ana sai yayyarda su yayyafa musu amma da suna tahqiqi suka ce akwai lafazin da zo farakhasa lahum sai ya musu rangwami sai sun ka ce to yalla wannan yafi dacewa ina fata an fahimci ni domin rabaka asalin badawa ne amma an gane ba shi za a ba ba to sai an ka ce to kenan yayyarda a ba waɗancan Na'am.
mun fahimci wannan Na'am.
to sai fa nazalat hadhihi al-aya sai waɗannan ayoyi suka sauka kenan wannan yana nuna cewa sun kyamaci su ba ƴan unsu mushrikai domin kasu taimaka ma kafirci sai wannan aya ta sabka to kuma ai ba su an kai ma magana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai ma magana tunda an ka ce laysa alayka ba a ce laysa alaykum ba Na'am.
sai aka ce a'a saboda shi abin koyi ne ga al'ummarsa Na'am.
idan umarni ya zo ya shafi ya aka umarce shi to an umarci al'ummarsa idan aka umarci al'ummarsa an umarce shi sai an samu dalilin da ya fitar da shi ko ya fitar da al'ummarsa a cikin mi a cikin umarnin da an kai masa ko a cikin umarnin da an kai ma al'umma dalili kuma um, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana an gane ko imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin lokacin da wannan aya ta sauka iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da rai kina umurin ya shafi wa ya shafi al'ummarsa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa ba ce idza tallaqtan nisaa ba ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum ba a ce laka ba duk da kyau dan sun ce lakum nan lit- wato kamar eh, lit tashrifi ne dan saboda yana da daraja a wajen Allah subhanahu wataala amma duk da haka bai hana ayi kiyasi umurin da ya shafe shi ya shafi al'ummarsa ban sani ko mun fahimta ba Na'am.
to ala ayyati hal sai suka kawo wannan asarkin to amma idan muka duba ibnu ashur da kawo wannan munasaba wajen hudahum din nan sai ce wannan tana yiwa ta sauka ne ana nufin kafirai da mushrikai da suke madina kenan taimaka musu da kuma kafi sauran kafirai an gani ko da ba madina suke ba ko kuma domiri na hudahum ya shafi waɗansu ne daga cikin mutane ba dukkan kafirai ba ma'ana ya shafi yahuda wanda suke madina banu qainuqa banu nadir an gane ko da banu quraiza saboda mutanen Madina suna tare da su sun auratayya gare su to yanzu kuma suna so su taimaka musu kaka ko kuma ya shafi a'a wasu kafirai ne da ayat ta sauka akan su domin asar ya tabbata a cikin wato mufrad na Imam al-Bukhari adabul mufrad da kuma littafin sahih Muslim an gane ko asma diya Abubakar radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin mamatta ta zo sai ta tambayi manzo Allah sallallahu shin ya halatta in kyautata mata sai ce babu lahi ki kyautata mata ina fata an fahimce ni to cewa manzo Allah sallallahu na ya hana a taimaka ma kafirai malamai sun yi raddi akan wannan domin asar wanga na sunan nisa'i muminne an ka ce kanu ya karahu na ba manzo Allah sallallahu ba kuma da sun ka tambaye shi farakhasa lahum ko faradakha lahum ya yarda a basu kina kaga ba shine yake kyama ba dan haka ba zancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ina ga wanda aka saka mishi da aya cewa wal muallafati qulubuhum ana iya ba kafirai waɗanda ake ganin kafiran nan ina fata an fahimce ni ana sa tsammanin su musulunta duk da ke wal mu'allafat qulubuhum sun ce sabon musulmi ne wanda ya musulunta ina fata an fahimce ni sabon musulmi wanda ya musulunta wanda ana jin tsoron shi kubci to ala ayyati hal dai indai har kafirai suna shiga cikin al mu'allafat qulubuhum ya za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a basu kaga wannan kuskure na to laisa alayka hudahum shiriya su ba gare ka take ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah subhanahu wataala yana shiryar da wato wanda ya so ina fata an fahimce ni to tunda i'tiradi na kamar da ibnu ashur ce sai an ka dawo zuwa ga zancen ciyarwa wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kun ka ciyar kanku da kun kai ba ba Allah ba mawadaci na wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhi wajhi Allah to nan asalinta jumla ce misali asalinta ana iya cewa tunfiquna ibtigha wajhi Allah kuna ciyarwa don neman yardar Allah an gane ko to amma nan sai an ka kawo ma da illa li yufid al hasr domin ma in ta zo tare da illa mi take nuna wa hasr wa ma ana illa nadhirun mubin ina fata amince ni ba kun da illa mai gargadi to wa ma tunfiquna nan labari ake bayarwa amma hasrkin ana cewa kakku yi sake ku ciyar kamar umarni na akai in ba don yarda Allah ba don hasara za ku yi sai ya zama tona khabar ne urida bihi al'amru kenan ya koma insha'i والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره kaga ba a ce li yatarabbasna ba amma umurni ne an ka basu don saboda inda matsayin wajibi take duk da kyau su malamai sun saba musu da ba amma dai jumla khabariya tana idza kuma anal insha ban sani ko mun fahimta ba wa ma tunfiquna kakku sake ku ciyar kenan shine ma'anar shi an gane ko illa ibtigha wajhi Allah sai don neman yarda Allah wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kun ka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaikum asalin shi yuwaffa ne sai an ka shafi alif domin mi domin nan wato yana matsayin jawabul ash-shart ne an gane ko wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kun ka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaikum ba a ce yuwaffa ba domin fi'ili wanda yake yana da harful illa idan ya zo fi halatul jazmi ana shafi harful illa ina fata an fahimce ni to yuwaffa ilaikum za a cika muku shi za a ba ku ladar shi cikakka wa antum la tuzlamun ku ba za a zalunce ku ba sai ce bai ce la tuzlamuna ba bai ce kuma la yazlimukum Allah ba antum ku la tuzlamuna kuna halin da ba za a zalunce ku jumla ce ismiya tufidu tajaddud wa tufidu thubut wal istiqrar tabbataccen abu na wanda ba za a saba mishi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah ko ba haka ba to wannan lil fuqara jarun wa majrurun ne shi ko duk inda kaga jaru wa majrur yahtaju ila muta'alliq imma muta'alliqun malfuz wa imma muta'alliqun mahdhuf ko wanda an ka faɗa ko wanda aka shafi sai ibnu ashur yake cewa a cikin tafsirin sa'ad tahrir wa tanwir wannan lil fuqara jarun wa majrurun ne muta'alliqun bi tunfiquna al akhir dan an ce wa ma tunfiqu min khairin kenan wa ma tunfiqu min khairin lil fuqara'i na fata fahimce ni eh lil fuqara'i kun ka bada shi gami ga talakawa alladhina uhsiru fi sabilillahi waɗanda aka daure su a cikin hanyar Allah an gane ko akwai hasara akwai ahsara kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun karkashin ayat fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi ya kawo bambanci tsakankanin su koko an ce duka dai ne kadiba cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an na al-shaykh muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin ya kawo shi ma bayani da sauran littafan tafsiri misali ne kawai muke bayarwa to lil fuqara'i ga talakawa alladhina uhsiru wadanda an sha makance su an katange su fi sabilillahi don aikin Allah mutane na wadanda ba su da wani aiki suna zamne suna jiran a ce za a fita jihadi su fita to su ne kamata a taimaka ma shi yasa ɗaliban ilimi an gane ko ko malaman da suka tsaya don su yi karatu su amfani al'umma sa'adi yana ganin suna daga cikin waɗanda ya kamata a ba cikin zakka an gane ko domin shi kanshi neman ilimin da karantarwa wani nau'i ne na jihadi kuma Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimi ya nuna cewa mutum yin tsayawa a yi karatu yana gaban jihadi domin in babu ilimi to jihadin na shirme za a yi kamar yadda yanzu muke gani matasa suna ɗaukar makamai suna cewa su yi jihadi kaga ba addini suke ba aikin ma cutar da addini suke yi yanzu yan boko haram matsalolin da suka jama musulmi sun fi alkhairin da suke son su kawo sun sa an hallakar da dubban mahaddata alkur'ani an watsar da makarantu masu yawa an ina fata ana fahimta ta kuma yankin ya shiga cikin matsala ta tattalin arziki matsala ta noma gashi nan dai abubuwa na komawa baya mun gane ko to da haka usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard ba su iya bugu a cikin ƙasa ba irin wanga bugu na bokaye ba ana nufin ba sa iya balagoro wa idza darabtum fil ardi in kun kai tafiya a bayan kasa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah dan kan wani ya ce a'a akwai bugun kasa cikin alqur'ani bugun kasa kafirci ne ban sani ko mun fahimta ba saboda iddi'a'in ilmil gaibi ne mun fahimta ko da yaudara kuma Allah kai mu da tsari la yastati'una darban fil ard sai Allah ce yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf yahsabuhumul jahilu al jahilu nan ba ana nufin jahilin ilmi wanda bai san halin su ba kenan jahiluhum ake nufi kowane dan adam yana da jahilci akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani ba in an shiga bangaren da ka sani ka san wani abu an gane ko shi yasa an ka ce al ilmu tu'tika tu'tihi kullaka yu'tika juz'ahu shi ilimi in ka bashi dukan rayuwarka to sashi yana zai baka to ina ga kaki bashi ma rayuwarka gaba ɗaya kenan abin da zaka samu ita ka kana ya kare ba dan haka ai hattara mun gane ko abu nuwa sai ce kulli man yadda fil ilmi ma'rifatan ko falsafatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u ina fata amince ni abinda ka sani guda ne tana yiwa abubuwan da kuma baka sani ba suna da yawa kwarai da gaske ban sani ko mun fahimta ba to ya saba umul jahilu shi yasa duk yadda ka kai ga sani tana yiwa Allah ya baka sanin fanni ɗaya biyu uku amma ai dubban fannoni akwai a duniya da baka sani ba wa ma utitum min al ilmi illa qalila ba a ba ku sani na ilimi ba sai dan kaɗan mun fahimci wannan da ke yawwa to sai Allah ce yahsabuhumul jahilu akwai qira'a yahsibuhumul jahilu akwai yahsabuhumul jahilu idan muka duba imamu nafi'a an gane ko da imamu wato ibn kathir da imam abu amr ibn al'ala da imamul kisa'i su suka karanta yahsibuhum saura sun karanta yahsabuhum kina sai zamanto hasaba ana cewa wato yahsabu kuma ana cewa yahsibu ko kuma akwai hasiba yahsibu ina fata an fahimci ni abwabul af'al na thulathi guda shidda ne in kan neme su cikin ilmu safa sai ka gane su kaga kuma ma'anar da suke dauka an gane ko fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu an gane ko fa'ula yaf'ulu da kuma fa'ila yaf'ilu da fa'ala yaf'alu ba sani ko mun fahimta ba eh guda shidda ne duka sai karatun su da kuma wa'alun da suke dauka to almuhimmu dai nan amin wa iyyakum duka ma'anar da suke dauka wanda bai san su ba yana zaton su aghniya a mawadata ne an gane ko wannan fi'ili yana buƙatar maf'uli guda biyu yahsibuhum hum din na maf'ulun bihi al-awwal aghniya shine maf'ulun bihi al-thani an gane ko kuma asalin su mubtada ne da khabar hum aghniya shina zaton su mawadata min ta'affuf saboda kame kai sai Allah ce ta'rifuhum bi simahum kana gane su da alamar su la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayan mutane kwata kwata ko ko la yas'aluna nasa ba sa tambayan mutane ilhafan suna wato matsama mutane an yi sabani shin nafiyukin yana kai ga la yas'aluna nasa ba sa tambayan mutane sai nafiyu tsaya zuwa ga fi'ili ilhafan wajen matsawa ma'ana ba sa matsa mutane ko ku a la yas'aluna nasa ba sa tambayar mutane ilhafan kuma ba sa matsa mutane shin nafikin ya shafi duka abubi ko guda ne ya shafa la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane ko ko ba sa matsa mutane sai dai suna tambaya cikin ladabi da biyayya ina fata an fahimce ni ta'rifun bi simahum la yas'aluna nasa ilhafa sai Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kun kace na alkhairi nan ta'kidi na tunda ya ya faɗi irin wannan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum kuma can ya ce fa inna allaha ya'lamu to kaga wannan ta'kidi na nashi wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim saboda dukiya fitatta ga dan adam abu ne wanda yake mai wahala duk abin da kun ciyar Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi an gane ko sai Allah ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniya nan allazina gashi yazo shi allazina yana daga cikin mi yana daga cikin asma'ul mausula kuma asma'ul mausula ba a yi musu i'rabi in ba musanna bane allazani da allazaini duk da ke ana tashdidin nun a ce allazani ko ba kadan bane to yanzu ya za mu yi da shi wajen i'rabin sa an gane ko wasu malamai sun tafi cewa nan shi allazina na matsayin maf'ulun bihi na dama mabniyun na baya canzawa galibi a cikin yaren larabawa in ba waɗanda an karwaito ba cewa kamar da ibn malik ya ce wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa wanda suke cewa allazunu an gane ko shi yasa ce wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa sai kenan nan ko ka ce matsayin maf'ulun bihi shiki kenan amdahu allazina ko a'ani allazina ko akhussu allazina kenan alal madhi ko ala الاختصاص كو على التفسير والبيان ان كتي اعني تفسيري ني ده بياني ان كتي اخص اختصاصي ني كاي ان كتي امدح مدحي ني كاي مثلا مفعول به يكي كو كما كدوكي شي matsayin خبر هم الذين hum shine mubtada alladhina shine khabar din shi shi yasa ismul mawsul lokaci sai dauke irabi biyu wani lokaci sai dauke irabi har guda uku inda Allah ya ce hudal lil muttaqina shari'a ne ga masu imani sai ce alladhina yu'minu bil ghaibi masu tsoron Allah alladhina yu'minu bil ghaibi sun kace matsayin shi jarra ne jarra za a yi masa ina fata ana fahimta me ake nufi da jarra saboda muttaqina to alladhina din nan sifa ce tashi ko bayani ne nashi sai zaman to majrur wasu kace a'a mansubi na am wato a'ani alladhina yu'minu bil ghaibi wasu kace a'a ba matsayin nasaba bane matsayin rafa'a ne humul ladhina yu'minu bil ghaibi kaga sai dauke sadi abin ga irabi uku amma wasalin baya canza saboda mabniyun ne mun gane wannan da kyau alladhina yunfiquna amwalahum sunu da suke ciyar da dukiyar su dare da rana kaga nan fi'ili mudari ina yufidu tajaddud wa takrar ibnu ashur da yazo a karkashin wannan sai ce wannan wato isti'nafun ne wato isti'nafi ne bayani na bayani sai ce an kawo shi ne ta'miman don a yi ta'mimi a har hade li ahwali wato fada'il infaq dukkan halayen da suke na falala na ciyarwa don an ce can ku ciyar ku yi ikhlasi ko ba kanan bane ku ciyar abu wanda yake mai kyau ko ba kanan bane wala tayammumul khabitha minhu tunfiquna ko ba kanan bane kuma aka hana ayi riya aka hana ayi kaza aka hana ayi kaza to an ce kuma ku ciyar in tubdu sadaqati fa imma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara kai sai an ka ci alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan nahari sirran wa alaniya nan sai an ka kawo lokuta bil-layli wan nahari dare da rana sannan kuma sirran wa alaniyatan kaga an yi ta'amimu na ahwal ko a bayyane ko a boye da daddare ana iya yi a bayyane dan kaka sa tsamanin dare a shi dare galibi shine ya zamantowa sirran rana galibi ita mutuwa alaniyatan amma ma da rana ma ana yi sirran ana yi alaniyatan don kana yi da rana mutane ba su gani ba kun bu sani ba sannan da daddare ma kana yi a bayyana kuma kana yi a boye kawai ne ya dauki abin nan ne sai da dauki at-taghlib sai Allah ce falahum ajruhum inda rabbihim akwai fa'un nan ko falahum ajruhum inda rabbihim ba lahum na ba wato suna da lada a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma akwai qira'a ta Hamza ta Yaqub afwan wala khawfa alaihim wala hum yahzanuna an gane ko to falahum ajruhum inda rabbihim ba a ce ajruhum inda rabbihim lahum ba sai aka ce falahum su kadai ne suke da wannan lada at-taqdim wa haqqu at-ta'khir yufidu al-hasr ko yufidu al-qasr ina fata an fahimce ni ko yufidu al-ikhtisas abin yana nufin keɓanta su su kadai adda lada kan mu manta kuma akwai ka'ida wadda muna yawan maimaita ta at-taghlib taglibi janibin dhukuri ala janibin inath falahum wa lahunna ni domin maza suna sadaka mata suna sadaka an gane ko wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati ina fata an fahimce ni yawwa to falahum ajruhum inda rabbihim suna da lada mun kace lada su Allah zai sanya musu albarka zai ba su natsuwa a rayuwa zai haɓaka musu dukiyar su ko ya samu ya ba su wadatar zuci o yana nuhin dole sai Allah ba su arziki mai yawa ba ina fata ana fahimta ta sai Allah ce falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim an gane ko tun mun ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin wala khawfun alaihim haka jamhuri suka karanta to nan khawfun in ya zamanto ya zo da dhamma yana iya ɗaukar nafiyul wihda ne babu tsoro guda tare da su amma an ka ce wala khawfa alaihim la nafiya ce li jinsi an kore dukkan kone irin tsoro ina fata ana fahimta ta kira a ce ta yaqub wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba to la khawfa na kira ne hum kuma ma'arifa ne ya za a yin atafin jumla mai na kira akan jumla mai ma'arifa na fata ana fahimta ta sai sun ka ce saboda waccan jumla mai na kira mabniya ce an gane ko domin sunan da zo bayan lana annafiya lijinsu ana bisi bina'i to la khawfa alaihim tunda ta zamanto mabniyun ce ma'ana matsayin mabniyun an yi bina'in shi akan fatha to jumla ta zo bayan ta duk da yake ma'arifa ana mata mi ana mata i'rabi ko a kaddara mata shi to sai a yi mata i'rabin nakira ita ma a ce mabniya ce saboda ta zo mi ta zo a matsayin atsafi akan jumlar da take mabniya tunda ita kanta ma'arifat wani lokaci ana yi mata bina'i ina fata an fahimce ni ya ust, ya eh, eh, ya Musa ko ya Ibrahimu shi Ibrahimu kin nan ai ba ce ya Ibrahima ba an yi bina'in shi kuma matsayin ma'arifa yake to wagga jumla ita ma sai ayi bina'in ta ban sani ko mun fahimta ba yawwa فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا ولا خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قراءة يعقوب باب tsoro akan su ba za su yi bakin ciki ba ina fata ana fahimta ta to mun faɗi zancen tsoro shi abin da yake da alaka da abin da ya gabata bakin ciki kuma abin da zai zo gaba mun ka ce ba dukkan tsoro ake nufi ba ko ko asbabukin tsoron zai zo amma wanda zai wuce domin Allah yana jarraba mu ne da abin tsoro ina fata an fahimce ni yawa amma tsoro ne wanda zai gushe an gane ko kamar yadda malamai suka yi bayani kuma bakin ciki yana samun su amma kuma ba bakin ciki bane mai dawwama ina fata ana fahimta ta eh wannan shi dai ne sannan tsoron abinda ya wuce Allah sai ya kore musu shi abinda zai zo gaba kuma Allah subhanahu wataala ya kore musu wato khaufin sa tsoron sa kenan ko bakin ciki akan sa an gane ko afwan bakin ciki shine ke da alaka da abin da ya gabata tsoro shine ke da abin da zai zo gaba ina fata ana fahimta ta duk Allah subhanahu wataala ya kore musu wato waɗannan an gane ko wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sai Allah ya ce allazina ya'kuluna riba ko ba haka nan bane to nan allazina dole abin da zai iya ɗauka isti'naf domin waɗanda suke cin riba ba su ne ke cin duke su ba don Allah ko kuma a'a nan abin da ya kamata mu gane bayan wannan shine cewa nan bayanin riba ake son aiba cewa fi sabilillahi ba kenan dole ya zama to mi ya zama to isti'nafi a alladhina yakuluna riba ba akai ba alramma kai ketari eh alramma kai ketare ina ganin ina fata wannan fahimta ta eh kai so te alramma eh na'am eh kafin mu ci gaba da bayani wajen da muka yi bayanin qira'at kin da akwai inda har muka ce wato ibnu amir da hafs sun karanta wa yukaffiru ko ba haka ba to wannan qira'atul ashr as-sughra ne ya an kalli qira'atul ashr al-kubra da ibnu amir da asim ne kinan shu'ba yana tare da hafs ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala alam Allah ya ce alladhina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba nan isti'nafi ne ibnu ashur da ya zo karkashin wannan aya sai ya ce abin da yasa an ka kawo wannan wato kamar da Allah ya faɗi yadda za a kiyaye dukiya بين القرآن كو نظم القرآن يعني أصول الأموال yadda ake dai tafiyar da muhafaza ala amwal yadda ake kiyaye dukiya yayi bayani yadda kuma za a ciyar da dukiya a ɗauko ta ne daga talakawa a kawo ta zuwa ga tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim to naha an wasilatin sai ya hana wata wasila wadda suke ta'amuli da ita wadda ta hanyar ta ne wato suke ibtizaz ibtizaz da zayin ne guda biyu ibtizaz amwal alfukara suke wawashe dukiyar talaka ma'ana kamar suke kwatatta da karfi ba da karfi bane amma kamar da karfi ne ina fata ana shi mu'amala ta riba shi sai in kun ga dibi mu'amala ta riba yahudawa suna bayan ta kafin ma zuwan musulunci wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu saboda su yahuda abin da suke so yan kadan ne to in suka zo ga wuri ba su mallakan mutane sai ba su yadda a shiga addinin su ba to amma za wani lokacin suna yarda a shiga munafunci amma dai za su yi kokari su samu amala ta ba sai su kwace dukiya kaga sun bautar da mutane masu yawa sai su yi kokari su kwace tsaro shi sa duk duniya abin da suke so su kwace tsaro su kwace dukiya sannan kuma sai su kwace kafafen yada labarai shikenan da ka rike waɗanga guda uku a hannunka to kake rike da duniya in ka diba ko america abin da yasa yanzu ba ta yin komi da yahudawa saboda su ke rike da babban kamfani na yada labarai cnn babban kamfanin america bankin america mai kamfanin da ke buga kuɗi na america yahudawa ne ke kula da shi ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma in ka dibi pentagon yahudawa ne ke kula da ita na amerika kenan amerika sun rike mata matsarbabi kuna ce matsarbabi jijiya wadda a- ga kwabirin mutum ga tanan wadda jijiya ita muka cewa matsarbabi to sun rike waya eh, ko sun rike matsarbabi ala ayyati hal sai Allah ya ce to alladhina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba ya'kuluna fi'li ne mudari yufidu tajaddud wa takrar aikin su ne la yaqumuna ba za su tsayuwa ba illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai irin tsayuwan nan ta wanda shaytani yake yatakhabbathu yake kayar da shi asalin takhabbut shine fagamniya inji malaman zauri min al-mas saboda ya shafe shi kaga wannan ya nuna mutumin da aljini ya shafe shi yana faduwa yana tashi ya masa tasiri zalika bi annahum qalu an gane ko innamal bai'u mithlu riba kenan nan eh, sun kace al bai'u saye da sayarwa mithlu riba tamkar riba shi wa ahalla Allahu al bai'a shi ko Allah ya halattar da kasuwanci wa harrama riba Allah ya haramta mi ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo mishi daga wajen ubangijin shi faman ja'ahu bai ce ja'athu ba tare da cewa kuma mu'annas ne saboda mu'annas ne majazi an gane ko ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur can kuma ya kawo shi an gane ko to fa man ja'ahu maw'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo mishi daga ubangijin shi ko ba haka ba Na'am.
fantaha sai ya hanufa lahu ma salafa to abin da ya gabata nashi ne tunda bai sani ba wa man ada wanda ya dawo bayan ya sani fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne yan wuta hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikin ta to nan ba ana nufin mai cin riba ba kafiri ne karara a nan ana nufin nan tulul muksini domin cin riba yana daga cikin manyan manyan kaba'ir kuma yana sa mutum ya jima a cikin wuta amma ba shi kin ba zai fita ba dalili kuma ibnu Uthaymeen ya kawo ya ce inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin kaga da eh, kafirci ne ba za a ce ya ayyuhal ladina amanu sai a ce ya ayyuhal ladina kafaru mun gane wannan da kyau to wannan ayar me yasa aka kawo ta su masu mushaf na eh, darus sahaba cikin tanasubul ayat sai suke cewa dan mushaf na darus sahaba kala kala ne daban-daban akwai na qira'at akwai na kaza akwai na kaza sai suke cewa cikin wannan nasu na tanasubul ayat an gane ko shine cewa muqabala ce an gane ko ai an ka ce muqabala nan an yi muqabala ne na mutanen da kamar kishiyoyin abubuwa guda biyu diddaini kishiyoyin abubuwa guda biyu mai ciyar da dukiyar shi don Allah fitarwa ne yake yi mai mu'amala da riba yana kokarin amsa dukiyar da a hannun talakawa ne neman jini ne ga fara an gane ko Na'am.
sai a baka kuma sai a ƙara maka kaga tausayin da ya kamata a yi ma ko a baka kyauta ko a baka sadaka ko ko a baka rance amma bai dace a baka ba kuma a dora ma to yoshe ka biya ina fata an fahimci ni to riba dai mun san kala biyu ce akwai riban nasi'a akwai kuma ribal fadl waɗannan bayanan su suna cikin littattafan fiqh da kuma hadisai ina fata an fahimci ni kuma asalin ta kalima ce ta riba tana nufin mi tana nufin karuwa rabayar bu ina fata an fahimci ni ya karu shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul rum yace wa ma ataitum min riban ko ba haka ba ibnu kathir ya karanta wa ma ataitum min riban liyarbu wa fi amwalin nasi ko liturbu fi amwalin nasi tunda imamu nafi da imam abu ja'far da imamu yaqub sun karanta liturbu dan saboda kenan ku yawaita dukiyarku ko liyarbuwa dan saboda wannan abin ya samu haɓaka dukiyarku can ku ne za- dukiyar za ta haɓaka ga hannunku can kuma liyarbu dukiyar za ta haɓaka to in ta haɓaka kuma tana hannunku babu wani sabani akan qira'at kin fala yarbu inda Allah a wajen Allah ba zai haɓaka ba wa ma ataitum min zakatin duk abin da kuma ruwan na zakka to nan kuma suratul rum a- sura ce makkiya to ya an kai an kai zancen zakka am- kuma a Madina na an kai sai sun ka ce wannan zakkar da an faɗi cewa a yi zakka a cikin surori makkiya kamar cikin suratul mu'minun ina fata an fahimce ni qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizzakati fa'ilun kamar cikin suratul fussilat an yi zancen makkiya ce ita ma an yi zancen mi an yi zancen zakka wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakka sai suka ce can an yi zancen ta na mutlaka ba tare da an ka tantance ba ma'ana an baka dama kana iya yi bidun ta'ayin da aka je madina sai an kai ta'ayinin ta shi yasa sai zakka ta shiga cikin abubuwan da an shar'anta su bit tadarrush ma'ana an shar'anta su sannan aka bi mata mataki mataki aka yi karshe kamar yadda ita ma sallah haka aka yi mata kamar yadda giya wajen haramta ta ita ma haka aka yi da sauransu at tadarruj fi tashri' al islami ko at tadarruj fil umur bincike ne mai yawa a cikin al'amura daban-daban ala ayyati hal sai Allah subhanahu wata'ala kenan nan muƙabala ce yayi waɗancan suna taimakawa ne waɗannan kuma suna ƙara danne talakawa ne siyasa sai aka kawo alladhina ya'kuluna riba wannan ita ce munasabar wannan aya domin kishiyoyin juna Qur'ani yana yawan kawo su ina fata ana fahimta ta da an kawo abu sai a kawo kishiyarsa ba sani ko mun fahimta ba da Allah subhanahu wataala yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna kaga a'ata da bakhila kishiyoyin juna ne ina fata an fahimce ni an gane ko innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya innal ladhina amanu salihati ulaika hum khairul bariyya ina fata an fahimce ni sai ga shina kawo kishiyoyin juna da an kare zancen wannan sai aka kawo zancen wannan bayan ya zancen masu imani an gane ko فأما الذين في في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كاغا wadancan zaigun fi kulbihim an ko amanna bihi kullum min inda rabbina babu zaigu a cikin zukatansu kishiyoyin juna haka alqur'ani yake tafiya wato almuqabala ina fata ana fahimta ta bincike ne mai yawa kwarai da gaske to bayan wannan aya Allah ya ce man adafa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sai Allah ya ce yamhaqu Allahu riba yamhaqu Allahu riba Allah yana tauye albarkar riba dukiyar riba wa yurbi sadaqat amma Allah yana habaka as-sadaqat sadaqa ina fata an fahimci in muka duba cikin at-tafsir na at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da yazo wajen wannan wuri ina fata ana fahimta ta sai yake cewa isti'nafi ne aka yi in an ka ce isti'nafun kamar fara wata magana ne amma me yasa aka kawo shi sai ya ce li muqabalati al madh bil dhamm li muqabalati al dhamm bil madh dan a yi muqabalat zargi a afwan ina zuwa kadan ibnu ashur da ya zo wajen aya da ya ce isti'nafun bayani isti'nafi ne na bayani don a yi bayanin su'ul aƙiba ta riba a nan duniya bayan an yi bayanin su'ul aƙiba na riba a lahira don la ya na ba za su tsayawa ba a can ranar tashin alkiyama illa kama ya ƙumu ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas nan azabar da za a yi musu a lahira ne an gane ko kuma azabar wannan so man tabici domin tsayuwa ai ba ita ce shiga jahannama ba an gane ko wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun shine azabar su can amma nan sai an kai zancen to nan duniya ya mahaƙullahu riba sai Allah ya ɗebe mu duke su albarka kaga nan azaba ce a nan duniya suna ganin sun tara mai yawa amma Allah ya tura musu musiba rashin lafiya da sauran abubuwa mun gane wannan da kyau shi ibnu ashura ta akan haka amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytan min almas anan duniya ne ma'ana ma'ana mutumin da yake mu'amala da riba yadda kaga wanda shaidani ya buge shi yana tashi yana faduwa haka da suke kokarin tara dukiyar da ba za su amfana da ita ba duniya da lahira faɗi ka tashi kinan nan tsayuwa shine kamar rikitattun mutane na duk dukiyar da sun ka tara kuma bata ishe su ba ina ba ta amfince ni wasu ka ce a'a nan sai zama to mushtarak ne a duniya haka suke suna tashi suna faduwa don su tara dukiyar da ba za su amfana da ita ba ai musu hisabi da tashi alkiyama kuma a lahira za su tashi suna fagamniya sai zama to ta yi ta yi istirakin ma'ana guda biyu to da yamhaqullahu riba na ana son a nuna su'ul aqiba ta dukiya ta riba ko kuma a nuna musu me yasa Allah subhanahu wata'ala yake tsoratar da mu daga cin riba dan saboda abu ne wanda bai da kyau shi yasa masu mu'amala da riba karshen rayuwarsu zaka sun shiga cikin talauci da bashi tare da cewa sun samu dukiya mai yawa to almuhimmu ana akwai wani abu da ake kira al-ijaz al-qur'ani intabihu kathira yamhaqu asalin riba a larabci shine az-ziyada to yamhaqullahu Allah yana tauye albarkat ar-riba dukiyar da take haɓaka a duniya ana ganin ta a zahiri wa yurbi sadaqat yurbi haɓakarwa fi'ili ne na arba as-sadaqat sadaqa wadda kuke ɗaukawa ko bayar ko sadaka ta wajibi zakka ko sadaka wadda ba ta wajibi ta tatawu'i to Allah yana haɓaka ta Allahumma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi Bukhari ya ce Allah yana sako mala'ika ya ce Allahumma a'ati munfiqan khalafan wa ati mukhlifa mumsikan talafan kaga ka bashi amma ba nufin Allah ya bashi ba ma Allah ya sanya mishi halaka a cikin dukiyarsa mun gane wannan da kyau to nan kaga ashe dukiyar riba raguwa ne take yi amma mu ba mu gani dukiyar sadaka karuwa take yi amma mi ba mu gani e ijazi na alkur'ani lokacin da obama yana shugaban kasar america da america ta shiga cikin crisis economic duk bankunan da ke mu'amala da riba sai ga sun shiga cikin matsala amma duk bankunan da suke mu'amala ta musulunci sai ga su su haɗe ba to su turawa ka san inda suka bambanta da mu bincike suke yi sai suka ce to ai musu bincike me yasa aka yi haka sai aka gano cewa a'a su waɗancan suna mu'amala ne da gaskiya ba sa mu'amala da makaryata sai Allah ya tsare musu dukiyarsu kuma ba dukiya mai yawa suke nema mai kaɗaɗɗin nan mai albarka ana mu'amala ta gaskiya yau da gobe ya fi wancan kuma sai mutum zai ɗauki bashi ya yi ƙarya kuma bai samu dukiyar ba kaga makaryata in sun yi sun yi rubuce mai yawa ba dawo da shi za su yi ba kaga kashe an yi asara shi sa galibin mu'amalar da aka gina akan yaudara ƙarshe haka ake karewa ina fata muna fahimta to shi yasa sai Allah ya faɗi wannan kaga yanzu ijazin gashi yanzu ya bayyana ƙarara gashi dukiyar da akwai a duniya yanzu ta riɓanya ta da amma albarka fa ba saboda mu'amala da bankuna sai kaga mutum cikin motar miliyan hamsin cikin gidan miliyan ɗari yana sawar gezner yana sawar komai da komai amma fin nihaya in ka duba talaka ne domin bashin da banki yake bin shi da gidajen shi da kamfunan shi idan an sayar da duk abin da ya mallaka duniya ba zai biya wannan bashi ba kaga shi matsiyaci ne don bai hidda da ba kai mamakin shi mun gane wannan shi yasa da yawan mutanen da yanzu annan kasashen turai ma da kake ganin ana cewa duk galibin su cikin wahala suke cikin bashi suke turai galibi mota bashi gida bashi komi bashi sai ka shekara 40 wani na annan zaune cikin AC kana mai kana mai bida ina fata ana fahimta amma ana ganin ka mai wadata to wannan tsarin da shine turawa suka yada shi yasa yahudawa da suka je a kasar Portugal a turai farko inda suka je Portugal ne suka aza tsarin da ba sai an kaga sun fara tsace dukiyar al'umma aka kore su daga nan sai suka je ingila suka ada tsarin riba aka kore su sai suka je almaniya jamus suka fara tsace dukiyar da hitler ya gano su ya hallaka su ina fata mu dama alƙawli ne da Allah ba hitler ɗina musu jira wa iz ta'adhana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasubuhum su'al adab ina fata mu fahimci to da haka dai wannan shine abin da ya kamata wato mu fahimta yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah bai son dukkan mai yawan kafirci athimin mai yawan aikata zunubi mafhumuhu Allah yana son wanda ba kafiri bane sannan kuma Allah yana son wanda baya yin zunubi in yayi kuma yana tuba tunda ba a ce mutum baya aikata zunubi kwata kwata ina fata an fahimce to madalla sai Allah subhanahu wataala ce innal ladhina amanu ko ba ka bai wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun nan sai sun kace jumla ce mu'tarida inji ibnu ashur an kawo ta li muqabalatil wato adh bil madhi ga maganar mu ta zo wannan dan ai muqabalar yabo da mi da zargi tunda waɗancan masu cin riba abin zargi ne to waɗanda ba sa cin tawa su ko abin yabo ne so innal ladina amanu sun kai imani an yi hasful muta'alliq آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما هكذا بني إن كل شيء خلقناه بقدر سيك هذا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ديك سيك هذا ركن إيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سكا أيكتا أيكي نغري نواون باتنا نفهم بإيماني دبا أيكي نغري دبا با أعقيدة أهل السنة نان الواو لا تفيد المغايرة domin al'imanu bid'un wa sittuna shu'ba al'imanu bid'un wa sab'una shu'ba alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al'adha an tariq kina al'amalu salih aqida ta ahli sunna yana shiga cikin cikin musamman iman ina fata mace sai da imani maratib ne ina fata ana fahimta ta sai ta ce a alaha mafi girma to idan muka dibi wannan ya saba ma qawlu na murji'a da suke cewa kina al'amalu salihah kamar ba sa tasiri cikin ba su shiga cikin imani ina fata ana fahimta ta da karamiya da suke cewa in ka ce kayi imani ko da zuciyarka bata kudurta ba to aljanna za ka shiga don Allah ce fa asabahum Allah bima qalu jannatin kaga bima qalu Allah ya ce amma sai aka musu raddi Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ina fata an fice ni mutumin nan da ya tuba sai aka ce to ya mutu bai aikata aiki na gari ba ko ba haka nan bane wanda ya kashe mutumin nan ɗari da tara ƙara da mallamin na ɗari to ai shi da ya tahi ya kama hanya ne sai ya mutu sai ƙasa waccan Allah ce ta mace ki hamala ikun rahama suka ɗauke shi ko ba haka nan bane to ai bai aka wani aiki na alkhairi ba a sai an kace a'a saboda ya tafi da niyyar zai aikata ne Allah ne bai ba shi iko ba da Abu Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai qul la ilaha illallah yace kalimatan ashhadu laka biha inda Allah ba shi na nufin ba in ya samu lafiya ba zai ci gaba da aikin alkhairi ba na fata nufin domin in ya faɗe ta yi imani da ita Allah ba shi ikon aiki yin aiki zai yi da wannan za a hankalta ina fata an fahimci ni Na'am.
kenan dole sai an yarda kuma imani yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi Na'am.
innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Na'am.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم نعم.
هو الذي أنزل السكينة في أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم na'am to in kace imani bai karo ai ka saba alqur'ani imam al-bukhari ma sai da ya babi akan wannan na'am wallahu ta'ala na'am a'lam na'am to madalla innal ladina amanu bil salihati wa aqamu salata sun ka tsayar da sallah sun ka tsaida ta sun sa abin da ke gyara ta kuma suna yin ta a lokacin ta gwargwaro ko baka nan bane Na'am.
wa atawu zakata kuma suka bada zakka Mm.
an gane ko lahum ajruhum inda rabbihim ko Mm.
suna da lada a wajen ubangijinsu nan babu fa'un wancan na na- wanda ya gabata shine adda fa'un Na'am.
wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yaqub ya karanta wala khawfa alaihim wala hum yahzanun Na'am.
babu tsoro akan su kuma ba za su yi bakin ciki ba na'am ina fata an fahimci ni sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kun kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku bar duk abin da yayi saura na riba Mm.
umumi ne in Na'am.
kuntum mu'minin har in kun kasance masu imani Mm.
an gane ko Na'am.
nan wasu malamai suka ce nan if kuntum mu'minina in bi ma'ana if dan ku mu'minai ne wasu suka ce a'a in kuntum mu'minina zaru ma baqiya min riba na'am kenan sai zaman tona akwai sabani Mm.
malaman kufa suna ganin sharadin ya- jawabu sharadi ya gabata Mm.
an gane ko na'am ittaqullaha fat- an gane ko wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin kenan shi jawabu sharti shi shine ya gabata malaman basra suna ganin a shi jawabu sharti an shafe shi amma ya dullu alaihi ma qablahu saboda suna ganin shiga fa'un ce ta hana a ce shine jawabu sharti ban sani ko mun fahimta ba na'am to akwai da sabani na malamai irin wannan duk shina da yawa cikin alqur'ani wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina Mm.
sai sun kace in kuntum kamilina al-iman dan lokacin da an kace musu in kuntum mu'minina su mu'minina ne a wannan lokaci na'am wasu sun kace a iz kuntum mu'minina dan ku mu'minina ne shi yasa an ka umurce ku da wannan Mm.
littahiji Mm.
eh, dan a motsar da ku in ji su malaman basra na'am ala ayyati hal dai maganganu ne na malamai muna kawo su wani lokaci saboda uh, fa'ida ta bincike na'am Mm.
wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin to da wannan aya za a yi raddi ga waɗanda suke cewa a'a ai ita riba idan an ka ɗauki 10% ko 10% entere ka san ana iya canza mata suna ai babu matsala a'a akwai mu'amaloli na musulunci waɗanda riba ta halatta Na'am.
ko ba ka nan bane Mm.
ko ko banki ya sai maka gida in ya sai maka gida miliyon goma ya ce to zaka bashi miliyon sha ɗaya ko sha biyu Mm.
kaga nan gida ne Mm.
gashi ya sayi ya baka kai kuma zaka rinka biyan shi kaɗan kaɗan amma sai a ce a banki ya baka kuɗi ka je ka saya kuma ka maido mai kuɗi to shine ba a yarda da shi ba almuhimmu dai akwai hanyoyin da musulunci ya halatta sun wadatar da mu ba sai mun bi na kafirai ba na'am mun gane wannan kuma cin haram shi na daga cikin abin da ba za mu iya yakar kafirai ba mun gane wannan suna kafa hujja da aya da ke cikin suratu Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa na'am ko ba haka nan bane Mm.
akwai eh, nau'i na karatun wannan guda biyu akwai la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wato ibnu kathir da ibnu amir da abu ja'far da da yaqub sun karanta mudha'afa daga dha'afa yudha'ifu tad'ifan shin duk ma'anar su daya ko ko daya daga cikin su yafi karfin daya ma'ana yafi karfin yafi daya karfin ma'ana na'am an gane ko shin da mudha'afa shi yafi karfi saboda an ƙara alif ko mudha'afa saboda an yi shadda wanne ne fi karfin ma'ana saboda nau'in cin riba ma na mutane ai mataki mataki ne shi yasa ita kanta jahannama mataki mataki ce don kafircin ba iri ɗaya bane Na'am.
thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab qala faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu la u'adhibuhu ahadan min al'alamin ita kanta hotan mataki mataki ce saboda kafircin ba guda bane mun gane wannan da kyau na'am Eh, in mun ci akwai bambanci tsakankanin su to kowanne ne fi karfin ma'ana to kenan saboda cin riba ba iri ɗaya bane don haka to da yace la ta'kulu riba adhafa mudha'afa ko mudha'afa an gane ko na'am ah suka ce to kaga ai ribi da ribi an ka hana amma in daidai fursan na yan fursan na babu matsala wannan hayaniya ce wannan ana kiran shi kharaja wato ba- bai da mafhum an gane ko Na'am.
Eh, eh, ah, domin eh, ko ka ce eh, limuwafaqatil waqi saboda abin da yake faruwa ne kenan shi ko idan abu ya zo muwafaqatan lil waqi an gane ko to la mafhuma lahu shi na cikin mawani na itibar mafhumil mukhalafa wanda sun kai guda takwas in kadiba cikin littafin usulul fiqh na'am an gane ko la yattakhidhu al mu'minuna al kafirina awliya'a min dunil mu'minin ko ba haka an kace ba kada mu'minnai su riki kafirai awliya'a masoya min dunil mu'minin sai su bar mu'minnai a nan ba ana nufin ba in sun hada soyayyen mu'mini da ta kafirai yayi ba a ana nufin su watsar da kafirai saboda waɗansu na suke son su hada waɗannan abubuwan an gane ko su rike kafirai su bar muminai sai an kace a'a ba a yin haka ba ana nufin ana iya hadawa ba ina fata ana fahimta ta in ka diba cikin tafsir na Imam Al-Alusi zaka ga wannan in ka diba cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh Al-Allamah Al-Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti zaka ga wannan in ka diba cikin littafin Al-Qawaid Al-Usuliyya Al-Mu'athira fi aqidat ahli sunnati wal jama'a ko masail aqidat ahli sunna wal jama'a fi والرد في عقيده اهل السنه والجماعه والرد على المخالفين نا يوسف درامات يوسف رسمات درنوف وجن مفهوم المخالفه او ابن كيسا با aiki da shi ya kawo wannan da sauran littafin usulul fiqh da tafsiri wallahu ta'ala a'lam da haka zan ci a ce za a ci ma baqiya min riba duk abin da ya saura tufidul umum ina fata mun ce ni in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu to in ba ku bari ba wannan yana da alaka da cewa tunda an ce ku bari zaru ku bari to in ba ku bari ba mi zai biyo baya kamar wani ya tambayi Allah to in ba a yi ba mi zai faruwa ko ba haka nan bane to fa in lam taf'alu ha in ba ku aikata ba ma'ana in ba ku hanu ba wannan nuna maka ashe hani ma in kabbar abu to aiki ne in Allah ya ce yi sai ka ki ko ba haka nan bane to shi ma kamar ka aikata ne yanzu an ka ce kai sallah ba kai sallah ba to ka aikata sabo fa'alta al-ma'siya kenan at-tarku fi'lun ina fata an fahimce ni wanda kuma malamai sun kawo in ka diba cikin al'azbun nabir na Sheikh al'allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin Shankiti ya kawo wannan yake cewa malamai sun kafa hujjar wadansu ayoyi duk da ke wadansu ana munakasha kansu daga cikin su aya labisa ma laula yanhahum ar-rabbanin wal ahbaru an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suht sace mi labisa ma kanu ya'malun ko ba haka nan bane yayi muni abin da suke aikatawa to ka ga ai me yasa ba sa hana su to kaga hanin nan da busu yi ba kaga tarkuna kuma sai Allah kira shi fi'il kuma lu inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun yayi muni abin da suke aikatawa na rashin umurni ina fata an fince ni duk da wasu malamai sun ce a labisa ma kanu yaf'alun ko la ma kanu ya'malun yana koma ne zuwa ga su waɗancan da suke aikatawan ba suna koma ne zuwa ga malamai ba sannan kuma wasu malamai suka ce wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo ya ce ya Allah mutane na sun rike wannan littafi mahjuran abin kaurace ma kenan kaurace ma qur'ani ai sabo ne fa'alul ma'asiya ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam da sauran dalilai da malamai suka kawo to wa zaruma ba qamin riba in kuntum fa in lam taf'alu ha in buku bar cin riba ba fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih an gane ko akwai fa'zanu to wato ku shirya an gane ko ku shirya bi harbin da yaki sai kawo shi na kira litta'zim min Allah daga Allah wa rasulihi da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin kun saba musu akwai qira'a fa'azinu qira'a ce wato ta Hamza da Shu'ba fa'azinu ku yi shela bi harbin min Allah fa'azinu to ku saurara domin daga uzurna dukkan su saurare na kenan ku shirya ma fa'azinu kuma shine wato ku yi shelar da yaki na Allah wannan shi yasa ake nuna riba babban zunubi ce domin duk wanda an ce shirya ya yaki da Allah ka kusan ko ya san an san sakamakon eh tunda babu wanda zai rinjaye Allah ina fata an fahimce ni in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ina fata an fahimce ni wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir ko baka nan bane wa inna jundana lahumul ghalibun kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli ko ba haka nan bane ayoyi ila ghairi zalika min al-ayat kamar da malamai suke cewa ko kuwa al-ayatu fi hadha al-ma'na kathiratun jidda to shi yasa malamai suke cewa babu mutanen da Allah ya ce zai yaki da su sai mutum biyu a iya bincike tana yiwa in cikin dasoshi wata rana an gani ana iya samu na farko fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli na biyu hadisi na suke sahihul bukhari man adali waliyan faqad azantahu bil harb ka gani kana yaki ne da Allah in kana kiyayya da wali na Allah musamman kana kiyayya da shi ba dan ya zalunce ka ba tunda in ya zalunce ka in kai kiyayya da shi kan wannan mas'ala din to nan ba ba yaki ne da Allah kai ba zalunta ka an kai la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli bil qawli la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim amma in kana kiyayya da shi don saboda yana ma Allah biyayya yana aikin addini to nan da matsalar take mun gane wannan ko fa'adru bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum wa harbin ya kashi na kira yaki na musamman min Allah daga Allah wa rasuli wa in tubtum in kuntum fa falakum ru'usu amwalikum dukiyoyinku kan dukiya an gane kuma ana jarin kake nan uwar dukiya inji malam Bahaushe ko baka nan bane eh uwa to shi yaraba suka ce ru'us daga nan an ka samu ra'asmaliya ra'asu kai malu dukiya kan dukiya liya mazhaba ce yan jari hujja yan jarida suke cewa za mu zo wata rana Allah ba mu iko mu bayani kansu almuhimmu dai falakum ru'usu amwalikum duke ko ta asali tana kan ku kenan in kai yi mu'amala da riba to yanzu abin da yayi saura ka sai wa'azi ya zo maka ka ba mutum ya baka ka ba mutum miliyan 1 ka ba miliyan 1 da jika 100 sai ka amshi miliyan ɗin ka daya na fata ofince ni jika 100 kuma shikenan ba taka bace da ba wara asmalu ɗin ka bane falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna kada ku la tazlimu kakku zalumta ai la tazlimuna nasa wala tuzlamun kakku bari a zalunce ku asalin shi wala yazlimukum nas na'am la tazlimuna wala tuzlamu dama ne ita ce ka'idar shari'a kakka zalumta ka a zalumce ka ina fata mun to amma shi dan adam ina ya hisun sai ya zalunci ya ji daɗi Allah kai mu nasari to yan uwa ga dukkan alamu nan ya kamata mu ja burki an gane ko sun maura ta kuri inji yan yara kare ya ja tsohuwa da burgamin dan aya eh nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai zuwa wato darasi na magana sai mu tashi zuwa ga ayoyin da ke bayani kan zancen wato bashi kenan to da zancen riba ne bincike kuma kan riba kaga riba tana da babi 70 da yan kai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi karamcin su kamar mutun zunubi shi kan mutun ne ya zo mahaifiyarsa da sauran hadisai da ka'idodi na riba da kuma masail na al-iqtisad fil fil asr al-hadith tunda kafirai sun shiga gaban mu a wannan bangare da mustalahat kin da hukuncin su a cikin musulunci duk abubuwa ne da dalibai kamata a ce sun yi bincike kansu don a bayyana matsayin shari'a abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure a matsayin mu na almajirai الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته